واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار amma ba da uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna sha shi daga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina na da shekara 1444 wanda ya zo daidai da takwas ko bakwai ne yau takwas ne yau ko bakwai bakwai ga watan hudu a girgorin kalanda 2023 don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin miyaci a nan cikin anguwar bolari a nan cikin fadar jihar gombe a kan titin mai tama yusuf sile idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan dai har ilau a cikin wannan sura mai albarka suratul hadid kuma jan da alaran maye mana jiya ba mu ƙarasa shi ba har yanzu akwai aya ɗaya da ta rage insha allahu za mu yi sharhi a kanta bayan mun gama ɗan sharhin da zamu yi a kanta ne sannan za mu zo mu shiga wata magana wanda yanzu ta tada kura a wannan ƙasa kuma muke so mu tsokaci mu ma dangane da wannan matsala tun da matsala ce ta aƙida da tauhidi kuma wannan masallaci da wannan majalisi namu alhamdulillahi rabbil alamin tahadduthan bi ni'matillahi la fakharan cewa muna iyakacin kokarin mu wajen jan hankalin mutane akan matsalolin aƙida da tauhidi saboda mun sani cewa babu abin da ɗan adam zai je lahira da shi ya samu matsala irin a same ka da matsalar shirka ko kuma matsalar aƙida kana samun wannan matsalan a gobe kiyama wallahi wallahi birkin ka ya tsinki lamarin ka ya lalace haka kuma idan ka je wa Allah da tauhidi mai kyau da aƙida ingantatta to da izinin Allah ko da akwai tabargazar da kai wa Allah Allah na iya ainihin wato yafe maka kuma ya saka ka a cikin aljanna saboda haka alarama zai yi wannan ja sai mu karasa wannan aya sannan mu shiga cikin waccan magana alarama mai Allah madaukakin sarki ce na'am jiya muka bayani ko in ce tun shekaran jiya waccar ma muke bayani akan waɗannan ayoyi cewa wannan ayoyi guda biyu ne rak amma kuma suna kunshe da sakonni masu ɗumbin yawa kuma alhamdulillahi rabbil alamina mun yi bayani akan gabar farko ta wannan aya shine rankwakwar zukata da tankwaruwarsu da komawarsu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mun yi bayani daidai gwargwado abin da Allah ya sanar da mu sannan muka sake bayani dangane da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala da irin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki yake bukata mutane su mai da shi ko hankali zuwa gare shi na yawan ambatonsa da yawan zikirori da karatun ƙur'ani da biyayya gare shi da kaucewa abin da ya saba masa sannan muka bayani dangane da abin da ya shafi kaucewa da kuma bauɗewa yahudawa da irin tsare-tsarensu na rashin ainihin wato biyayya ga Allah sawu da kafa abu na hudu wanda muka yi jiya wanda shine na kusa da ƙarshe shine muka yi bayani dangane da irin nau'ukan sabo da mutane suke aikatawa shi yake jawo musu bala'o'i da masifu da matsaloli wanda wannan ayoyi suna ɗauke da wannan sako na cewa mu ji tsoron Allah mu kauce wa duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya haramta mana to abin da ya rage mana yau wanda shine za mu ƙarasa insha Allah wanda shine sako na biyar a wannan aya shine faɗin Allah subhanahu wata'ala da yake cewa a ilamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha ku sani cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala shine yake raya ƙasa bayan da ta mutu kad bayyana lakumul ayati Allah ya ce hakika mun muku bayanin ayoyi la'allakum ta'qiluna ko da za ku zamanto masu hankali da sanin ya kamata to wannan yana nuna mana mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mu sani cewa Allah maɗaukakin sarki shi ke raya ƙasa bayan mutuwarta wanda wannan wa'azi ne mai girma a cikin haka mutuwar ƙasa yana da alaƙa da abubuwa guda biyu ko abubuwa guda uku abu na farko shine bushewarta da ƙeƙashewarta da rankwalewarta da ƙamewarta wanda wannan shine halin da ake ciki yanzu ƙasa yanzu ta riga ta bushe duk wani abu na yabanya a jikinta yanzu ya ƙeƙashe sai abin da ba a rasa ba wanda yana iya rayuwa ko da da ruwa ko babu ruwa shine irin manyan bishiyoyi da kuma guraren da ake noman rani da dai shauransu amma banda su duk wani abin da Allah madaukakin sarki ke raya ita hanyar zubar ruwa to yanzu baya aiki to yanzu ƙasa ta mutu to nan da wasu watanni kuma Allah zai raya ta ta hanyar zubo mata da ruwa da kuma fitar da tsirrai masu amfani ga dabbobinmu da kuma masu amfani ga al'ummarmu gaba ɗaya. to wannan shine raya ƙasa na farko da kuma kashe ta na farko na biyu malamai suka ce yana da alaƙa da wato rashin tattalin arziki da rashin walwala da kuma samun walwalar da kuma samun buɗi a gurin Allah wato idan talauci da fatara da bala'i suka yi mutane yawa to ka annal qar'ar da qadmatat kai ka ce ƙasar ta riga ta mutu idan kuma alheri da yalwa da tattalin arziki ya zo wa mutane ka annal arda arda kadi abin nan menene wato kamar kasar an raya ta ko kuma ta rayu to wannan shine ma'anar wato yuhyil arda ba'da mautiha yana raya kasa bayan da ta mutu wasu suka ce babban abin da Allah ke nufi da wannan shine Allah yana raya kasa ta hanyar tauhidi da aqida yana kuma kashe ta ta hanyar kafirci da munafurci da saban Allah da haka yayin da ƙasa ko mutane suka koma ayyukan sako da ayyukan asha to kamar ka ce ƙasa ta mutu ne haka kuma yayin da mutane suka dawo kan tauhidi da aƙida da biyayyar Allah to kai ka ce ƙasar kamar ta rayu ne wannan ma kusan ita ce malaman tauhidi da aƙida suka fi karkatuwa domin ina so ku gane duk wata aya da aka ja za ka samu malaman fiƙihu suna da abin cewa a kai za ka samu malaman tarbiyya suna da abin faɗa a kai to haka kuma za ka samu malaman aƙida da tauhidi suna da abin da za su faɗa a fagensu su ma to su a fagensu yadda suka fassara wannan aya cewa ilamu anna Allah yuhyi al-ardha ba'da mautiha suna nufin ku sani Allah shi ke raya ƙasa da tauhidi da aƙida da biyayya bayan ta mutu da shirka da bid'a da kafirci ina fata ana fahimtar magana amma magana da malamai suka fi karkata zuwa gare ta shine Allah na iya raya ƙasar nan ta hanyar ruwan sama da hanyar fitar da tsirrai da samar da shuka mai kyau da yabanya bayan da ta mutu ta ƙeƙashe ta bushe wannan ne ma dalilin da yasa aka samu su ayoyi alaramma wanda suke ƙara ƙarfafa wannan magana Allah ya ce wa ayatul lahumul ardu Allah maɗaukakin sarki ce wa ayatul lahumul ardu wa ayatul lahum aya ne ga mutane al'ardu ita ƙasa almayita matacciya almaita ko matacciya almaitatu matacciya ahayaina ha Allah ya ce muka raya ta wa akhrajna minha habban kuma muka dinga fitar da ƙwaya daga cikinta fa minhu ya'kuluna daga wannan ƙwayoyi da muke cirewa inji Allah daga cikinsu ne mutane suke ci suke gina jikinsu suke ci suke yin kiba suke ci suke yin haske suke laushin fata suke kyawun gani Allah ya ce wannan aya ce daga gurinmu wa ayatul lahum aya ne ga mutane al'ardu a hayainaha ƙasa muka rayar da ita almaita wacce take matacciya muka raya ta wa fa akhrajna minha habban muka fitar da kwaya daga cikinta fa minhu ya'kuluna daga cikinta ne mutane suke ainihin wato ci domin su samu rayuwarsu ta inganta an gane magana da kyau ko a wani guri alarma ya ce wa min ayatihi annaka taral arda Mm. na'am Allah ya ce wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala annaka taral arda kai dan adam musulmi za ka ga ƙasa khashi'atan ta kaskanta ta mai da al'amarinta ga Allah ina ma'anar khashi'a anan ayyabisa ta bushe ta kekahe ta kurmishe gaba daya ba wata yabanya a kanta ba wani kore a kanta ba wani kayan ado a kanta ba wani abu na yabanya ko na shuka a kanta annaka taral- taral arda khashi'atan zaka ga ƙasa ta kaskanta ga Allah ta rankwafa ga Allah ta bushe ta kekashe ta kurmishe ta murkushe ga baki daya an gane magana da kyau ko Allah ya ce fa idza anzalna alaihal ma'a lokacin da muka saukar da ruwa a kanta ihtazzat sai ta kumbura ina fata an fahimta ma'ana ta zamanto ta ɗauki fako daga cikinta za ta fitar da tsirrai warabat sai kaga ta burtso ta yi yabanya ta yada al'amarin abin kayan kayan amfani ga baki daya ihtazzat warabat ina fata an fahimta yace innal ladhi ahyaha la muhyil mauta lalle wanda ya raya wannan kasar to lalle kuwa shine ke raya menene matattu innahu ala kulli shay'in qadir domin shi mai iko ne akan komai to da wannan ne malamai suka ce fassara ta uku dangane da wannan aya ko fassara ta hudu shine Allah yana raya kasa bayan ta mutu bi ma'ana sai wannan ya nuna maka cewa kuma yadda ka mutu a nan duniya to haka kuma Allah zai tayar da alkiyama an gane magana da kyau ku zai tashe ni zai tahe ka zai tashi kowa to haka yadda kaga ƙasa ta bushe ta ƙeƙashe ta ƙurmishe to haka kuma gobe kiyama Allah zai tashi mutane bayan da sun mutu gabaki daya ina fata ana fahimtar magana innal ladhi ahyaha la muhyil mauta an gane magana da kyau ko to haka nan kuma ubangiji subhanahu wata'ala da ya zo a cikin suratul baqara sai bayyana mana kan cewa wato inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati na'am والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها mm.
وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون Allah ya ce inna fi khalqis samawati wal ard yana daga cikin halittar sammai da ƙasai lalle cikin halittar sammai da ƙasai inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar da kuma sassaɓawar dare da yini wataran daren yafi yinin tsayi wataran yinin yafi daren tsayi wataran kuma su zo daidai wa daida ina fata an fahimta wa ikhtilafil layli wan nahar walfulkin lati tajri fil bahari da kuma jiragen ruwa da suke gudana a cikin koguna a cikin kogi walfulkin lati tajri fil bahari bima yanfa'un nasa da kuma ɗaukar abin da mutane suke amfanuwa da shi jirgin ruwa ya ɗauko mota kai jirgin ruwa sai ya ɗauko jirgi ma ya ɗauko mota ya ɗauko ton-ton na abinci ya ɗauko kwantainoni mala ai wata shida ana mar lodi ai wata shida ana saukewa والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء da kuma abin da Allah ke saukarwa daga sama na ruwa sai ce fa ahya bihi al-arda ba'da mautiha shine muhallin shahidin mu a aya sai ya raya ƙasa da wannan ruwan bayan ta riga da ta yi me ta mutu fa ahya bihi al-ardha ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabba da kuma yaɗawar da Allah ya na kowace irin halitta a doron ƙasa ba kalar halittar da babu akwai wacce ka sani akwai wacce baka sani ba akwai wacce yau ma Allah ya kirkire ta da babu ita a doron ƙasa kwata kwata yau din nan Allah ya farar da ita wannan kuma hatta malaman geography da malaman da suke bincike a cikin ruwa da man da suke kutsuwa cikin duhun ƙasa sun tabbatar da cewa babu ranar da za su shiga bincike na dabbobi a ruwa face sai sun ga wata halitta da ba su taɓa ganin irin ta ba ta iya yiwa yau Allah ya kirkire ta ya samar da ita a doron ƙasa an gane magana da kyau ko shine wa basta fiha min kulli dabbatin wa tasrifin riyahi da kuma jujjuya iska wataran iska ta kudu wataran ta arewa wataran daga gabar ta kada yamma wataran daga yamma ta kada ina gabar wa tasrifin riyahi والسحاب المسخر بين السماء والأرض da kuma girgije wanda aka horar da shi tsakanin sama da ƙasa shi bai da faɗo ƙasa ba shi kuma bai haura ina ba kuma ba shi da wata taya ba shi da wani inji da yake gara shi wasahabil musakhkhar baina samai wal ardi da kuma giragizai da Allah ya samar da su tsakanin sama da ƙasa baina samai wal sai Allah ya ce la ayatin duk waɗannan abubuwan da muka lissafa Allah ya ce billahi allazi la ilaha illa huwa ayoyi ne wannan lamun din lamul qasam ne wallahi tallahi ayoyi ne amma ga suwaye yake zama ayoyi Allah ya ce liqaumin ya aqiluna sai ga masu hankali ba fa hankalin gane gidanku ba ba hankalin idan ka taɓa wuta za ta kona ka ba ka gane haka ba ba wannan hankalin ake magana ba wannan ba wanda ba shi da shi ba hankalin in ka tahi daga nan ka san inda za ka bi da layin da za ka bi ka koma inda za ka kwanta ba ba hankalin in kana jin yunwa ka nema abinci ka ci ba ba hankalin ka yi wanka idan ka ji jikinka na tsami ba ina fata ana fahimtar magana ba hankalin karka ci gaya a bola ba ba wannan hankalin ake magana ba wannan hankalin kowa yana da shi amma hankalin da ake magana shine hankalin gane girman Allah subhanahu wata'ala da gane cewa waɗannan ayoyi ne daga cikin ayoyinsa wannan hankalin kuma sai ya ja ka zuwa ga bauta masa shi kadai ba tare da ka hada shi da kowa ba to wannan hankalin ake magana jama'a kuna fahimtar magana da kyau inna fi dhalika la ayatin liqaumin ya'qiluna wannan sanin cewa Allah yana raya kasa bayan da ta mutu ta hanyar zubar mata da ruwa gane cewa jirage suna gudu a cikin teku da kaya masu nauyi gane cewa dare yana sabawa da yini wata ran su zo daidai wata ran wancan ya fi wancan wancan ya fi wancan gane cewa Allah maɗaukakin sarki yana fitar da tsirrai daga cikin ƙasa wannan ya sa ka kaɗe ta shi cikin bauta in ya hana ka hannu in ya ce a yi a yi gane haka sai wanda yake da hankalin tauhidi da aƙida amma wanda ba shi da wannan to duk yadda za ka yi da hinaran sai da Allah ba zai taɓa gane wannan ba jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko saboda haka da Allah madaukakin sarki yake faɗa mana a wannan aya i'lamu anna Allah yuhyi al-ardha ba'da mautiha ku sani lalle Allah yana raya ƙasa bayan da ta mutu wannan shine abin da yake nufi a cikin waɗannan ayoyi da muka ji sai Allah madaukakin sarki yace kad bayyana lakum al-ayati la'allakum ta'qiluna kaga a can ma sai yace inna fi dhalika la'ayatin liqaumin ya'qiluna ko sai anan ma sai yace kad bayyana lakum al-ayati la'allakum ta'qiluna mun muku bayani dalla dalla filla-filla sala-sala amma idan kuna da hankali an gane magana da kyau ko mun yi bayani filla-filla in ji Allah amma idan mutum yana da hankali Allah ka ƙara mana hankalin gane girman Allah yan uwa wannan ja ya ƙare a yau ko a yanzu gobe za mu shiga ja na gaba amma kafin nan yau ina so zan ɗanyi wata magana ne dangane da wata matsala da wata ƙura da ta tashi a ƙasar nan amma wanda suka san wannan abin da ya faru su ne waɗanda gaskiya suke bibiyar kafafen yada bayanai na zamani da kuma suke bibiyar gidajen rediyoyi da gidajen talabijin namu na zamani da kuma waɗanda suke kan intanet da dai shauransu kwana biyu zuwa uku da suka wuce malam idris abdulaziz bauchi allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa lafiya da imani ya yi wata magana wanda aka zo ana ta cece kuce a kanta maganar kuma ita ce cewa mu al'ummar musulmi masu bin tafarki na ahalus sunna daga cikin aƙidarmu da tauhidin mu ba a neman taimakon kowa sai wane ne sai Allah wannan aƙidar mu haka take kuma idan muka ce ko wannan to bahaushe ya ce hadda kowar wake an gane magana da kyau ko ma'ana kowa da kowa duka shehunai ba ma neman taimakonsu ina fata an fahimci magana ba ma neman taimakon masu kuɗi ba ma neman taimakon sarakuna ba ma neman taimakon waliyai ba ma neman taimakon sahabbai ba ma neman taimakon annabawa da manzanni hatta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam cikin abin da bai iya yi sai Allah ba ma neman taimakon shi akan haka wannan akida ce ta ahlus sunna kowa na rantsi da Allah dole ya da wannan idan baka yadda da wannan ba to kana kan gabar fadawa shirka to malam Idris yayi wannan magana wanda wannan magana abun mamaki duk mutumin da yake ko dan primary ne a akida da tauhidi ya kamata ya san wannan ko ba haka bane jama'a ko dan firamare ne shi a aƙida da tauhidi ya kamata ya san wannan amma yanzu magana ta ta da ƙura ƙurar da har ta kai ga ƙarshe yanzu shari'a commission na jihar bauchi sun turo wa da malam idris abdulaziz takarda kan cewa ana gayyata sa muƙabala akan wannan magana an gane magana da kyau ko to alhamdulillahi dama ya buga da manya-manyan ƙarna a baya balantana ƙanana na yanzu domin ya buga da ra'asul jarima ya buga da 'ya'yan ra'asul jarima ya buga da muhammadu yusuf alboko harami ina fata an fahimci magana Allah ya ce alam nuhu likil awwalina ألم نهلك الأولين mhm ثم نتبعهم الآخرين sai ya ce me كذلك نفعل بالمجرمين
Allah ya ce alam nuhu likil awwalina يومئذ للمكذبين jazakumullahu khairan ala ramma Allah yace alam nuhlikil awwalina ba mu muka ga bayan na farko ba thumma nutbi'uhumul akhirina kuma za mu ga bayan na ƙarshe Allah yace to kadhalika nafa'alu bil mujrimina haka nan muke yi wa mutanen banza da haka malam Idris ya buga da na farko yanzu kuma zai buga da na ƙarshe insha Allahu ta'ala kuma Allah zai bashi nasara akan sunnar manzon Allah domin wannan matsalar matsala ce ta kowa da kowa in dai kai musulmi ne a halin sunna to wannan matsalar ta shafe ka kuma shiru a kanta ba daidai ba ne ɗazun da nake ganin hutubar malam doktor muhammad ibrahim disina a cikin hutubar yake cewa wallahi tallahi wannan maganar ta shafe mu dukkan mu gaba daya ya ce kuma idan aka bar wannan maganar ta, ta- ta wuce a haka ana ganin kan cewa malam idris kaɗai ta shafa mu ba ta shafe mu ba ya ce to nan gaba za ku zo ku ce annabi bai san gaibu ba a ce a kawo mu wannan malam wallahi abin da ya faɗa kenan ya ce nan gaba sai kun zo kun ce annabi bai san gaibu bai ce a ka- a kawo mu wannan malamin dan me yasa zai ce annabi bai san gaibu ba saboda haka mas'alar aqida da mas'alar tauhidi jama'a ba mas'alar wasa bace ba za kuma mu taɓa yin wasa da ita ba insha Allahu ta'ala dan abin da Allah ya sanar da mu sai mun bayyana wa duniyar musulunci dan haka gaba gare ni na littattafai ne kusan guda hudu zuwa biyar amma guda biyu zan bude zan yi ishara ne da guda uku kawai wannan su littafin sunansa al-ubudiyya li fadilati sheikh a sheikh sheikh al-islam ibnu taymiyyah al-harrani wanda wanda ya yi idadin wannan littafi ya ta hakikin sahi ne abu abdullah muhammad bin sa'id ibn raslan mai littafin mu na la ilaha illallah ma'ana ha shurutuha nawaqiduha wa fadailuha ka je ka bi wannan littafi da ya zo kan magana dangane da mene ma'anar bauta ya kawo maganganu dangane da ayoyin bauta da hadisan bauta da kuma ma'anar bautar ita kanta a nan ne ya kawo cewa addu'a ibada ce cikin addu'a kuma akwai roƙon Allah ka taimake mu da kaza haka ne ko ba haka ba Allah ka tsare mu daga kaza yace to ba a wa kowa sai an sai Allah subhanahu wata'ala yace ko annabi ba a roƙarsa wannan abu ka je ka karanta wannan littafin al-Ubudiyya sannan wannan littafin da ke gaba gare ni mukhtasaru tashilil aqidati al-islamiyya na professor Abdullahi bin Abdul Aziz bin Jibrin udu li ifta'i wal ustaz bi kullati at-tarbiyyah bi jami'ati al-Malik Saud bi Riyadh wannan littafi da kake ganin sa muktasaru tashilil aqidatil islamiyya a cikin wannan littafin ne ne mana photocopy kusan shafi goma sha biyar ko ashirin wanda muke karantawa da ku idan mun zo karatun littafin la ilaha illallah na taɓa zuwa da shi ne muku references da shi kuma wannan littafin bara na same shi a aikin umara da na je Allah ya taimake ni wani daga cikin ɗaliban jami'atul islamiyya Allah ya saka mishi da alkhairi malam yaqub doctor wanda yanzu yana professorship nashi yana nan dan kumu ne anan wani babban malamin aqida ne da tauhidi shekararsa goma sha bakwai a saudiya ka san dai wannan wa walidin wa malidin ya san saudiya ai ko kuma ya san malamanta haka ne ko ba haka ba tun daga digirin farko yanzu yana professorship nashi shi ya dauki wannan littafin ya bani kyauta kuma a littafin ga hinan an rubuta yuhuda wala yubaqu kyauta ake bada shi a Saudiya in kana so buga jirgin ka kai ma ka je an gane magana da kyau ko to a cikin wannan littafi mukhtasar tashil al-aqidah al-islamiyya ya kawo magana dangane da roko wa ake roka wa ake neman agaji wa ake neman tallafin sa in ba Allah ba babu kuma ya kawo yace hatta annabawa da manzanni ba a neman taimakon su ko agajin su an gane wannan magana da kyau ko wannan littafin kuma sunansa al-mukhtasar al-mufid fi bayani dalaili aqsamit tauhid akan aqsamit tauhid tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya tauhidul asma'i was sifat akan su kawai yayi magana an gane magana da kyau ko shi kuma a wannan umarar da naje wanda take bata wuce wata uku ba yanzu da dawowa ta ko wata biyu ma da wani abu wani shi ma ɗalibin jami'atul islamiyya da ni da malam adamu muhammad ardo imam na GRA wannan masallacin inusa yakubu tare da shi aka ba mu littafin iri ɗaya don haka shi ma yana da wannan littafin shi ma a cikin littafin ya kawo maganganu ta alif abdulrazak bin abdulmuhsin albadr ka je ka karanta ko ka nemi wannan littafin ina mai tabbatar maka da wahala ka zagaya din najeriya ka samu wannan littafin guda uku da nake nuna ma dan ba su riga suka baga zuba in kuwa ka same shi to sai dai ka samu a hannun wani shi ma ya samo shi irin yadda muka samo shi amma a shago da wahala an gane magana da kyau ko saboda mu tafiya da muke saudiya ba yawon duniya muke zuwa ba muna zuwa ne don mu karo ilimi mu haɗu da malamai mu haɗu da ɗaliban jami'atul islamiyya mu da- mu zauna mu tattauna matsala ta ilimi kuma da larabci ake idan an je ba da hausa ba idan haka in ka shirya to he ka- he ka iya larabci ta yadda in ka ji za ku tattauna da su da larabci su haɗa ka da malamai kar ka je su haɗa ka da ja- manya-manyan laktarorinsu manya-manyan larabawa ka haurawar ɗari da zufa in ka san ba za ka iya ba kar ka je jama'a an fahimci wannan magana da kyau ko to sannan ga littattafai guda biyu wanda a cikinsu zan yi magana littafi na farko shine al-akhta fil aqida kusakurai da mutane suke da shi a cikin menene a cikin aqida wannan littafin kun san abin mamaki wallahi a gurin mahaifina na gaje shi daga cikin abin da ya kwanta ya rasu ya bar mu da shi dan haka daga ka kalli littafin kai ka san ba bugun irin yanzu bane alarama ta bahi gani takaddar kamar rubi uku ce billahi lil ina fata an fahimta irin littattafai ne na da na da can shekaru 30 40 wallahi da haka a ciki na samu littafin da na gani kuma ni kaina lokacin da na ga littafin na ɗauke shi wallahi tallahi ban san amfanin shi ba kawai da na gani littafi ne na addini kuma ni ɗalibi ne ina karatun ƙur'ani sai na ce to wannan irin namu ne sai na ɗauka na ajiye har zuwa lokacin da na samu ilimin da zan iya buɗewa in karanta in fahimci abin da yake cikinsa zan yi magana a cikinsa insha Allah ta'ala yanzu yanzu ba tare da bata lokaci ba littafi na biyu da zan yi magana wanda shine na biyar shine alqaulus sadi شرح كتاب التوحيد لإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من لتاب كتاب التوحيد wanda ya ta'aliki littafin shine Abdulrahman bin Nasir Sa'adi malamin Sheikhul Islam wane ne Sheikh Uthaymeen Muhammad bin Salihul Uthaymeen malamin sa shi ya idadin littafin ya gyara shi kitabut tauhid dai da ka sani ta inda zaka gane tauhidi bai ratsa mutane ba kun san wannan maganar da malam Idris yayi tana nan yanzu haka a cikin wannan littafin ba fa wani nesa ne karatun ba fa amma ta inda zaka gane jahilci da rahin sanin tauhidin mutanenmu ya kai musu karo ya kai musu inda ya kai musu wai akan wannan magana yanzu ake rigima saurare ni ka ji minti biyar ba ni minti biyar insha Allah ta'ala an gane wannan magana da kyau ko so mas'alar ba mas'ala ce ta tada hankali da jijiyar wuya da ainihin wato abin nan ba ga babin nan malam yake cewa babu mina shirki an yastaghitha bi ghairi llahi aw yad'u ghayrahu babi zai yi magana akan cewa yana daga cikin shirka mutum ya nemi agaji ko taimakon wani koma bayan waye Allah subhanahu wa ta'ala alarma fa aiki ya same ka ayoyi za mu ta kawo yanzu Allah ya ce wala tadu تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك mm.
فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين na'am وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو na'am وإن يردك بخير فلا راد لفضله mm. sibu bihi man
يشاء من عباده نعم وهو الغفور الرحيم الله يتي ولا تدعو من دون الله karka yadda ka kira kowa koma bayan waye Allah don haka wannan ita ne aƙidar mu ba a kiran sunan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ce ya mu- rasulallahi mun shiga damuwa a fitar da mu ba a kiran annabi Musa ba a kiran annabi Isa ba a kiran mala'ika Jibrilu ba a kiran kowa sai waye sai Allah wala tad'u min dunillah kar ka kira wani koma bayan Allah ma la yanfa'uka wala yadurruka abinda ba zai cutar da kai ba ba zai amfanar da kai ba malamai suka ce duk daga an ce min dunillahi fa kowa ya shiga ciki daga an ce koma bayan Allah to kowa ya shiga annabawa sun shiga manzanni sun shiga mala'iku sun shiga sahabbai sun shiga waliyai sun shiga inyasi ya shiga sidi abdulkadir ya shiga kowa ya shiga cikin wala- wala- wa- fa'in fa'alta din nan idan ka aikata fa innaka idan lamina zalimi idan mina zalimi in ka kuskura ka kira sunan wani koma bayan Allah kana neman biyan bukata Allah ya ce to ka zama cikakken azzalimi wallahi to azzulmu anan ana nufin fa innaka idan minal mushrikina kenan domin zalunci akwai inda yake fassarwa da ma'anan menene ma'anan shirka daga ka kwada wani al- kira kana neman taimakonsa ko annabi ne shi to ka zama mushriki Allah ya ce wa in yamsasuka Allahu bi durrin idan Allah ya shafe ka da wata cuta fala kashifa lahu illa huwa ba mai yayi maka sai waye sai Allah wa in yuridika bi khairin in ku Allah yana nufin ka da alheri fala radda bi fadlihi ba wanda ya isa mai da falalar Allah take samun ka wallahi in Allah ya rubuta za ka yi kuɗi ka jira lokaci kawai ba wanda ya isa ya hana ka yin kuɗi wallahi in Allah ya yi nufa za ka samu aiki wallahi in duk g- garin nan ba ka da gata ko mutum ɗaya sai Allah na rantse da Allah za ka samu aiki ba abin da zai hana ka samu mata wance da kake nema aisha da binta da fatima da bintoto na fata an fahimta wallahi kwantar da hankalinka in rabanka ne ba wanda isa ya hana ka samunta wa in yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa huwa wa in yuridka bi khairin fala radda li li fadlihi Allah yace nusibu yusibu bi rah- bihi man yasha'u min ibadihi muna sam muna shafar waɗanda muka ga dama daga cikin bayinmu da rahamarmu da alherinmu wa huwa al-ghafurur rahim Allah yace shine mai yawan gafara kuma shine mai jin kai a wani guri Allah madaukakin sarki yace alaramma fa fitago inda Allah rizqa wa'bud وابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له mm.
إليه ترجعون Allah ya ce fabtago inda lahin rizqa ku nema arziki a gurin waye a gurin Allah ba wanda zai- ke azurta mutane sai waye sai Allah duk wanda ya ce zai baka arziki ko zai to jama'a idan arzikin duniya ma ba mai bayarwa sai Allah ya za a yi wani kawai da babban riga ya zo ya ce kai ta mana biyayya gobe kiyama za mu dura guda saba'in a gara mu zuba ku a aljanna kaga wannan ai ya mai da kai wani gauraka billahi allazi la ilaha illa hu duk wanda ya gaya ma haka kace shehi eh to na gode da wannan tayi da kai mun Allah ya saka kaga wallahi waya ta babu recharge card ba ni da data da Allah a ban dubu biyu in sa data lahiran nan da Allah zan neme ta gurin Allah a ban nan anan ni dubu biyu kawai nake bukata yanzu wallahi ya baka dubu biyu ka sa data ya fiye maka alkawarin gobe zai saka ka aljanna dan ƙarya yake ba zai iya maka ba shi ma shi ma a kiyama ta kansa yake yi an gane maganar da kyau ko shi ma a kiyama ta kansa yake idan haka ba a neman arziki sai a gurin wane ne sai a gurin Allah dan haka Allah ya ce fita go inda Allahi rizqa wa abuduhu washkuru lahu ku nemi arziki a gurin Allah ku bauta masa ku gode masa ilaihi turja'una domin gare shi za a mai da ku gaba daya a wani guri alaran ma Allah ya ce wa man adallu mimman yad'u min ومن dunillahi أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون wa idha وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين Allah ya ce wa man adallu wa ya fi bacewa a duniya bari ku ji in kana cikin waye mafi bacewa da tambadewa da lalacewa a doron ƙasa to bari ka ji waye Allah ya faɗa mana kuma na san da ni da kai ba ma so mu zama cikin wanda suka fi kowa bata ko wa man adallu wa ya fi kowa bata wa ya fi kowa lalacewa wa ya fi kowa dan wut- zama dan wuta mimman yad'u min dunillahi sama da wanda ya kira sunan wani yace yana neman taimako a gurin- a gurinsa koma bayan Allah kuma muka ce min dunillahi nan koma bayan Allah nan kowa da kowar wake sun shiga ciki ba wanda bai shiga ba jama'a kun fahimci magana da kyau ku mala'iku suna ciki ba a kiran mala'ika a ce ya yi taimako ko a ce ana neman taimakon mala'ika mala'ika ba abin da zai iya maka na rantse da Allah kai jama'a malamai ma da suke cewa shi taimako neman taimako ya kasu kashi biyu akwai neman taimako irin wanda yanzu muke magana wanda ba wanda yake yi sai waye sai Allah kubutar da mutum daga wuta wa yake yi saka mutum a aljanna wa yake yi samar da lafiya in ba lafiya wa yake yi samar da haihuwa in ba haihuwa wa yake yi samar da abinci in ba abinci wa yake yi suturar sakawa in babu wa yake yi abincin suhur wa yake bayarwa na buɗe baki wa yake bayarwa lemo da ayaba wa ke bayarwa waɗannan duka Allah ne ke menene ke bayarwa to ba wanda ya isa ya baka sai ba sai shi wallahi to akwai kuma neman taimako wanda ɗan adam na iya bukata a gurin ɗan uwansa wannan ba shi ake magana ba wane eh da Allah bani da dubu ɗaya taimaka mun alarma eh da Allah ɗauka- ɗau- taimaka mun mu ɗora kayan nan a mota an ban buhun shinkafa ne guda biyu azumi yayi ya kama ni da yawa na da ku sosai ba zan iya daga shinkafar nan ba da Allah taimaka mun alarma mu saka ta a mota wannan duka ana neman taimakon juna aiko to ko shi din idan Allah bai ba wa alaramma damar ya taimaka mun mu ɗora buhun suga a mota ba ya isa ya taimaka mun shi ma an koma gurin wa kuma har ilau dai an koma gurin Allah tare da cewa wannan taimakon ana iya neman taimakon ɗan adam amma idan shi ma ɗan adam ɗin Allah ya ba shi damar ya taimaka maka haka ne ko ba haka ba har yanzu dai neman taimakon gurin wa aka ƙara komawa to yanzu in dai ba kai daskin dari'i ba ne kai ina ganin ya dace ka gane wannan maganar bai kamata a zo ana faɗa a kanta ba amma saboda ba su da hankali wai za su zauna ta malam idris ba ka zauna da shi ba ma ya ka kare da shi balantana ka tsokano tsuliyar dodo billahi lazi sai ya muku kaca kaca wallahi in dai akan wannan ne na rantse da Allah ba yadda kuka iya da wannan malamin wallahi yana da ayoyi yana da hadisai yana da maganganun magabata wallahi har a cikin malamanku na yan bid'ar duka yana da maganganun da zai tumurmushe ku na rantse da Allah saboda haka matsala ce a fili wanda kamar yadda na faɗa ɗazu ɗan firamare a aƙida da tauhidi ma ya kamata ya santa balantana ko manya-manyan jigajigan malamai wai an nemo gayya an yi taron gayya da malaman ɗarika da malaman abin nan izala da malaman wane ne wai an haɗu wai za a yi zama da malam idris akan wannan matsalar da ɗan firamare ma zai iya bada amsa a kanta to amma za mu zo a daga ƙarshe za mu saka ce da wasu bayanai wanda mun gano da sisar dama ya tsone musu ido ya hana su sakat ya dabaibaye bid'a ya hana ta sakat ra'asul jarima ya rasa yadda zai yi da hi a bauchi an gane makarar da kyau ko so don haka tun da an samu wata gaba to bari a yi hujumi a kan shi insha Allahu wa ya'aba Allahu illa an yutimma nurahu huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullihi
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله mm.
ولو كره المشركون
huwa allazi Allah yace shine dai Allah wanda allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ya turo annabinsa da shiriya da kuma addinin gaskiya li yuzhirahu ala dini kullihi dan ya ɗaukaka shi akan duk addinai da aqidun banza ga baki daya walau karihal mushrikuna ko mushrikai sun ki dan haka dandazan mushrikai fakiduni jami'an thumma la tunziru kowa ya taho in dai akan wannan ne na rantse da Allah duk wata gayya ba an ce akwai mal abin nan aljanu ma guza biliyan uku ba sun musulunta su ma sun karbi dariƙa su ma muna gayyatar su su zo bauchi gobe karfe goma ka san ya ce yana da aljanu biliyan uku sun karbi dariƙa a hannun shi to su ma an ce da su za a yi zaman su ma su zo fakiduni jami'an thumma la tunziru eh makaddamai ne ko an gane maganar da kyau ko to don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce ba wanda ya fi bata sama da wanda ya ainihin wato kira wani koma bayan Allah man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamati wanda ba zai iya amsa masa wannan kiran ba har zuwa ranar tashin alkiyama Allah ya ce wa hum an du'aihim ghafiluna sun rafkana dangane ga barin kiran su Allah ya ce wa idza wa idza hushira nasu kanu lahum a'da'an idan aka tahi kiyama wannan shehunai da wannan waliyai da waɗannan annabawa da waɗannan manzanni da kuka dinga kiran sunansu kuna neman agajinsu Allah ya ce wallahi za su zamanto abokan gaba gare ku gobe kiyama za su barranta da abin da kuke kiransu إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب mm.
وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا na'am كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم مم. وما هم بخارجين من النار جزاكم الله خيرا على رمى ni yau ayoyin ma nake jin su daban kamar ma kai ya dai wallahi ayoyin duk sun fi zaki ma yau akaramaka Allah ni murya ta kamata ƙara gyaruwa billahi lillahi ala rabbi tsabar ana magana tauhidi ne murya ta ƙara gyaruwa haka ina fata an fahimci magana Allah madaukakin sarki ce id tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'awul azaba wa taqatta'at bihimul asba ka tuna lokacin da waɗanda suka yi biyayya waɗanda aka yi wa biyayya za su yi baran-baran da waɗanda suka yi musu biyayya a filin tashin alkiyama me dalili wa ra'awul azaba saboda sun ga azaba wa taqatta'at bihimul asbabu duk wata dangantaka a ranar ta yanke musu ba wanda zai taimaki wani wallahi وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا wanda suka yi biyayya zaka su ce ya Allah da ma zaka mai da mu duniya mana ka maimaita mana rayuwa wallahi za mu watsar da su a duniyar kamar yadda su ma yau suka yi watsi da mu ai mun dauka za su iya yi mana wani abu a nan lahira Allah ya ce kadhalika yurihim Allahu a'malahum hasaratin alaihim haka nan mu za mu nuna musu ayyukansu sun yi asara a kansu wa ma hum bi kharijina minan nari kuma ba za su fita daga cikin wutar jahannama ba
وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا mhm ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا waƙalu za su ce rabbana ya ubangijinmu inna a ta'ana sadatana mun biye wa shugabanninmu mun biye wa jagororinmu mun biye wa shehunanmu mun biye wa kudubanmu mun biye wa gausocinmu ina fata an fahimta gausi jama'a wanda ake kiransa koma bayan Allah ana ya gausi ka taimake mu ya gausi kaza a wani lokaci ma a kira shi da sunan Allah karara a wani lokaci ma a ce wai shine ya bawa Allah aran duniya Allah ya gagara rike duniyar ko ba haka suka rera waka ba saka suka rera to wannan wanda kake wa wannan kirarin kana mai da shi Allah har kana dora shi a saman Allah wallahi kiyama in ta tashi zaka yi bawa aya zakinta za su faɗa su ce rabbana ya ubangiji inna ata'ana sadatana lalle mun biye wa manya-manyan shugabanni da malamanmu mun biye wa waɗanda suke janmu akan wannan bata wa kubara'ana da waɗanda suke manya a cikin aƙidar mu fa adalluna sabila gahi yanzu sun batar da mu daga tafarkinka dan haka rabbana atihim dhi'fayn min al'azabi Allah ka ribanbanya musu azaba kan azaba kai musu tasu kuma kai musu tamu ka ji wayo ka ji wayo wai ai musu azabarsu ta kansu kuma su ma azabarsu a ɗauka a saka musu tunda su suka ja su rabbana atihim du'ifaini min al'azabi wal anhum la'anan kabira Allah ka la'ance su la'ana wacce take mai yawa mai yawa mai girma yasa a wani guri da suka ce ai musu azabar sai Allah ya ce qala li kullum du'if dukkan ku sai an rubanya muku azaba da fata kuna fahimtar magana saboda haka ba zai yiwu ba ka zo ka ainihin wato abin nan jama'a annabi muhammadu din nan fa da ake cewa bai ham- kamata a roƙe shi ba mutane suke ta kumfar baki shi da kansa Allah ya ce masa qul inni la amliku li nafsi
إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا mhm قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا illa balagan إلا بلاغا من الله ورسالاته Mm.
ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا ya isa haka ana ramma Allah madaukakin sarki ya ce masa kulka ce musu inni la amliku lakum barran wala rashada wallahi ni annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba zan iya mallaka muku cuta ba haka kuma ba zan iya mallaka muku shiriya ba duk waɗannan haƙƙi ne na Allah ba zan iya mallaka muku komai ba a cikin waɗannan abubuwa qul inni ka ce musu lalle inni lan yujirani min Allah ahadun ba wanda ya isa ya tseratar da ni daga gurin Allah ka ji fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda zai yiwu yayi wani abin da Allah zai kama shi yace wallahi ni ma ba ni da wanda zai tseratar da ni a hannun Allah lan yuzirani min Allah ahadun ai idan ana maganar Allah wallahi kowa rawanin sa ya tsinke jama'a in dai ana maganar Allah kowa girman sa a ƙasa yake wallahi sai an sako daga matakin Allah sai a dawo na farko kuma shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma daga an ce Allah to hatta ma- girman annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙasa yake da na Allah wannan dole mu sani من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض Mm.
أإله مع الله qalilan قليلا ما تذكرون Allah ya ce amman yujibul mutarra idza da'ahu don Allah wake kira wake amsa buƙatar wanda ya shiga cikin tsananin buƙata idan ya kira shi in ba Allah ba ba wanda yake amsa buƙatar wanda ya shiga cikin buƙata tsananin buƙata jama'a ko kun san cewa wannan fitrar ta cewa ba wanda ya isa sai Allah hatta kafirai suna da ita hatta kafirai suna menene suna da wannan fitrar kawai ƙarya suke sun ƙi su yadda da Allah ne hatta kafirai suna da wannan gariza din da wannan fitira cewa fa ba wanda ya kai in bawa ba in ba Allah ba shi yasa idan suka shiga cikin bala'i wa suke cewa wa suke kira Allah suke kira daga sun shiga bala'i sai su kira sunan waye sunan Allah saboda me saboda sun san shi kadai ne zai iya cire su ba wanda zai iya cire su amma fa kafirai ne ba su yadda su bauta mishi ba amma fa in sun shiga bala'i fa ba wanda suke tunowa sai waye sai Allah وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون Allah ya ce wa idza rakibu fil fulki idan suka hau jirgin ruwa sai ta fara tangal tangal da su za su kife ta fara tambal tambal da su suka tabbatar za su hallaka da'awullaha sai su kira waye Allah mukhlisina lahu dina a lokacin suna tsantsanta addini gare shi amma falamma najahum ila albarri daga ya tseratar da su zuwa tudu idza hum yushrikuna he su koma shirkarsu ashe kenan duk hatta kafiri ya yadda babu sama sai waye sai Allah me yasa ba su kira annabi Isa ba a lokacin me yasa ba su kira na Maryam din ba a lokacin me yasa ba su kira Uzairu ibnullahi da suka ce dan Allah ne ba me yasa ba su kira shi ba me yasa suka tsantsanta kira zuwa ga Allah saboda sun san ba wanda ake roƙo ake kira ake godo ake neman gudunmawarsa sai shi amma daga sun sauka kan tudu suka sha gwace ya kai musu karo to sai su koma kuma shirka jama'a kuna fahimtar maganar da ke ku saboda haka amman yujibul mudarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma Allah akwai wani Allah tare da Allah Allah ce kalilan ma tazakkaruna kadan ne kuke wa'azantuwa in an muku wa'azi akan tauhidi kadan ne suke samu ni'ima ta tauhidi ta ratsa su su yadda da girman Allah su yadda abautawa Allah shi kadai manzon Allah bai har ilau alaramma yace qul la amliku li nafsi naf'an wala darran walau kuntu a'lamul ghaiba لنفسي نفعا ولا ضرا إلا
إيه.
ولا ضرا إلا ما شاء الله na'am ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء mm.
إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون
Kul ka ce musu la amliku li nafsi naf'an wala darra wallahi ni annabi Muhammadu bana iya mai am- amfana wa kaina cutuwa ko amfani illa ma sha Allah sai iya abin da Allah ya ga dama zai mu walau kuntu a'lamul ghaiba da na san gaibu da na san abin da yake boye lastakthartu min alkhairi da na yawaita aik- al- aikin alheri wa ma masaniyar su'u kuma da wani mummunan abu bai same ni ba jama'a ko kun san manzan Allah ya taɓa hawa raƙuma raƙumar ta kada annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama in annabi ya san za ta kada hi zai hau ba zai hau ba tabbacin annabi bai san gaibu ba annabi ya je ta'if aka sa kafirai suka me suka jajjefe shi har suka karya masa ruba'iyya suka karya masa haƙori idan ya san in ya je za su jefe shi ai ba zai je ba haka ne ko ba haka ba wannan faduwar da manzon Allah ya akan taguwar shi har ta kai san da ya sallah a zaune saboda baya iya miƙewa ya tashi sahabbansa su ma suka yi sallah a zaune fa ashara ilaihim an, an, an- cewa su zauna suka yi sallah a tsaye kai afwan shi yana sallah a zaune su ma suka yi sallah a menene a tsaye fa ashara ilaihim an nijilisu annabi ya yi musu ishara cewa su ma su menene su zauna manzo Allah yake cewa inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi ku sani an sanya liman ne dan ai koyi da shi idza raka'a farka'u idan ku yi ruku'u ku yi ruku'u idza rafa'a farfa'u in ya dago ku dago wa idza qala sami Allahu liman hamidahu faqulu rabbana wa lakal hamdu in yace sami Allahu liman hamidahu ku ce rabbana wa lakal hamdu wa idza salla jalisan fasallu julusan ajma'una idan limamin ku yana sallah a zaune ko kun fi jakunan anguwar ku lafiya to kuma ku zauna Ka- ba karewar lafiya kenan ba jama'a to in dai limamin kai na da matsala ta rashin lafiya to in dai kai komai lafiyar ka to kai ma zauna saboda shi ne shugaba a lokacin dole kai koyi da abin da ya yi da haka yake cewa ba na iya mallakawa kaina amfani ko cutarwa kuma da na san wani abu na gaibi da na yawaita alkhairi kuma da babu abin da zai cutar da ni wa ma masaniyar su in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minuna ku sani ni kawai mai gargadi ne kuma mai albishir ga waɗanda suke muminai kawai shine matsayina innama ana basharun ka ce musu ni إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد na'am فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا Mm.
ولا يشرك بعبادة ربه أحدا in tad'uhum la yasma'u du'a'akum ala ramma إن تدعوهم لا يسمعوا
in tad'uhum Allah ya ce idan ma kun kira su la yasma'u du'a'akum ba za su iya amsa muku kiran ba walau sami'u da kuma za su ji din ma mastajabu lakum ba za su iya amsa muku ba yace wa yawmal qiyamati kuma ranar tashin alkiyama yakfuruna bi shirkikum za su kafirce wa shirkar da kuke musu wala yunabbi'uka mithlu khabir ba mai baka labari sama da wanda yafi kowa sanin mas'ala ne Allah jama'a kun fahimci maganar da ke ku jama'a an nuna min lokaci yayi tun su dan haka zamu dakata ana amma wannan rigimar bata kare ba eh in Allah da akwai sauran ayoyi kuma kun san ban taba wannan littafin ba shi ma sauran littattafai kuma dama na ce ishara kawai ne zuwa gare su saboda haka gobe in mun zo idan alarama ya mana jan farko muka yi tarjamar ma'anonin ayoyin sai mu sake dawowa filin daga kuma insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure ko tuntuman harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana to sannan kafin na karanta waɗanda suke abin nan duk wanda ya zo da miliyan ɗaya ko dubu ɗari biyar za a nemi taimako kamar yadda aka faɗa akwai ummi adamu abdullahi ta turo mana naira dubu biyu akwai ahmad isa ya turo mana naira ɗari biyu akwai abubakar bashir ya turo mana naira dubu biyu akwai muhammad sadiku sadiku ali ya turo naira dubu ɗaya akwai salih kamal ya turo naira ɗari uku akwai abubakar ɗahiru ya turo naira ɗari biyu akwai ahmad muhammad ya turo naira ɗari biyu akwai ibrahim kabiru ya turo naira dubu biyu sannan akwai nasirin transport limited sun turo mana naira dubu goma wannan nasirin transport limited ɗin jama'a muna buƙatar a sasu a addu'a allah ya saka musu da alheri domin akwai wata dubu biyar biyar da suke bamu tun kusan shekara biyu da ta wuce ko uku suke tura mana a cikin akawun ɗinmu na abin nan menene media wanda da shi ne muke dan haɗawa muke dan yin wasu ayyuka a wannan masallaci saboda haka gahi sun turo da naira dubu goma Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara wannan kamfani daraja da kima da martaba ubangiji madaukakin sarki ya ƙara bunƙasa shi sannan akwai garba muhammad ya tura naira dubu ɗaya akwai hamza jibrin ya tura naira dubu ɗaya akwai lukman ibrahim ya tura naira dubu biyu akwai wani ba suna ya tura naira ɗari biyu akwai hassan yusuf ya tura naira dubu- naira ɗari da hamsin akwai wani ba suna wani bawan allah shi ma ya tura naira dubu goma allah ya saka kowa da alheri akwai wani baban wani bawan allah ya tura naira hamsin ko sannan akwai wani ah, iyayen shi sun rasu ya tura naira dubu biyu akan ai musu addu'a to allah ya gafarta musu wani bawan Allah ya tura naira dubu shida naira ɗari shida da sittin Allah ya saka wa kowa da alheri kuɗin da muka samu yau naira dubu talatin da hudu da ɗari uku da naira sittin total ɗin kuɗin mu gaba ɗaya naira dubu ɗari uku da biyu daidai haka ne dubu ɗari uku da biyu da Allah jama'a kafin mu je kun ga yau muna sha shida ga wata muna so kuma zuwa ashirin ga wata mu yi kokari mu tsaye da neman taimakon dan tunanin yadda za a raba to har yanzu dai bamu kai miliyan ɗaya ba kuma muna so mu samu akalla miliyan ɗaya wanda za mu yi aikin nan na bana saboda wallahi mutuwa ake fa na rantse da Allah ana mutuwa fa wallahi mutane ku yi ta aikin alheri fa mutuwa fa ake fa a daina wasa da aikin alheri to ga takardun mutane kullum marayu da gajiyayyu sai turo takardu suke kuma muna so wannan karan ai musu abu mai gwaɗi wanda kowa zai ji kamar yana da uba kamar bahi da wata matsala dan Allah a taimaka a taimaka za mu ƙara karanta rubuto mun akawun din da mu ƙara karanta ga wani ma sanar da su rubuto mun akawun din da mu ƙara karanta shi da Allah kafin kwamanda ya magana dan rubuto mun akawun da Allah yanzu mu ƙara karantawa saboda wasu suna nema su taimaka ba su samu a akawun din ba ko yawwa to akawun name din kamar yadda aka sani shine Abubakar Yaya Arabi Foundation bankin kuma shine Unity Bank akawun number kuma shine 0052120730 zan ƙara maimaita shi 0052120730 Unity Bank Abubakar Yaya Arabi Foundation da Allah jama'a su ƙara taimakawa Allah ya taimake mu gabaki daya. Na bismillah. Amma To, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akwai sanarwa kafin masu bukatan addu'o'i.
Na'am.
Akwai Ramadan lecture wanda Professor University suke shiryawa da shekara wanda bana ma an shirya za a gabatar da ita ranar Lahadi mai zuwa karfe goma na safe a Population Square na da ke cikin GSU.
na'am.
Da ke cikin abin da wani suna a Professor University. Ba- Wanda zai gabatar da lecture da abin da shi ne Dr. Abdullahi Usman Gadakaya. Shi ne zai gabatar da wannan lecture karfe goma na safe insha Allah a cikin Professor University. Sannan akwai wani kamfani da ainihin wato wanda malam ya sanar wanda ya ba da dubu goma yake da bukata ta addu'a kan sa addu'a Allah ya biya musu bukatu suna alkhairi. Sannan akwai wani kamfani da yanzu ya aiki cewa zai zo yau zai ba da ainihin wato kunu bayarwa a nan su ma suna bukata a sa su a cikin addu'a Allah ubangiji ya biya musu bukatu na alkhairi Amin.
dubu goma da za